نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايهك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin al-Imam al-Bukhari da ke nan rijiyar zaki a wannan gari na Kano a wannan yammaci mai albarka na Laraba a daren alhamis yau bakwai ga watan rabi'u tsani hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1441 kuma shi ya zo daidai da hudu ga watan sha biyu shekarar miladiya ta 2019 a wannan majalisi da muke karatu a cikin wannan littafi mai suna alwabilu sayyib wa rafi'ul kalimu tayyib wallafar babban malamin nan al'imam أبو عبد الله شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن قيم الزية رحمه الله تعالى وانا شيني درس من الأليل ثلاثين الشدة وانا للتافي وانا كما ذا متاشي أفصلين ثلاثين الشدة فصلي والفصل السادس والثلاثون في الذكر على الدابة إذا استصعبت أكيككو قال يونس بن عبيد ليس رجل يكون على دابة سعبة فيقول في أذنها أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون إلا وقفت بإذن الله تعالى قال شيخنا قدس الله روحه وقد فعلنا ذلك فكان كذلك wannan fasili na 36 yana magana akan abinda mutum zai ambata na zikiri ko na ambatan Allah ga dabbar da ta bayar da wahala kala yunus ibn ubaid yunus ibn ubaid ɗaya daga cikin magabata yunus ibn ubaid al-basri da wancan karamin yi dan bayani a kansa yake cewa laisa rajulun yakunu ala dabbatin sa'ba babu mutumin da zai zanto akan wata dabba mai wuyar sha'ani fa yaqulu fi udhuniha sai ya karanta mata a kunnanta afa ghayra dinillahi yabghun wa lahu aslama man fis samawati wal ardi taw'an wa karhan wa ilayhi yurja'un illa waqafat bi idhnillahi ta'ala face wannan dabbar ta tsaya da izinin Allah ta'ala wato ta nutsu qala shaykhuna ibn al-qayyim yace malamin mu qaddasallahu ruhahu Allah ya tsarkake ruhinsa yana nufin shaykhul islam ibn taymiyyah rahimahullah yace wa qad fa'alna zalika ibn taymiyyah yace mun aikata haka wato mun gwada haka fa kana kazalika tabbata haka wannan fasli babu wani abu da ya zo daga annabi sallallahu alaihi wa sallama game da abinda mutum zai karanta wa dabba sai yayin da ta zanto mai biyan sha'ani wato ta ya kasa samun nutsuwarta musamman ma dabbar da ake hawa kamar kamar doki ko raƙumi ko jaki ko alfadari wanda mutum zai hau ya yi tafiya a kansa to yayin da ya zan mai wuyar sha'ani ya ki ba da haɗin kai babu wani abu da ya zo marfu'i zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallam dangane da wannan Sa'alabi a cikin tafsirinsa Sa'alabi a cikin tafsirinsa ya ruwaito daga Mujahid ko Al-Hakam ibn Utayba daga Mujahid daga Abdullahi dan Abbas radiyallahu ta'ala anhu kamar yanda yake yadda yake anan cewa mutumin da yake tare da dabbar da take da wuyar sha'ani ya karanta mata wannan ayar za ta samu za ta zai samu nutsuwa wannan shine a'la mafi daukakar abin da aka rawaito sai dai salabi kamar yadda aka sani yana da kwashe kwashe ban bi ban bi isnadin ruwayar ba amma dai shine mafi kololuwar abin da aka samu daga wani daga cikin magabata shine ibnu abbas anan ibnu taymiya rahimahullahu ta'ala yana cewa waqad ja- waqad fa'alna zalika fa kana kadhalika wato ya gwada haka kuma ya ga haka wato ya gwada karantawa dabbarsa da take bashi wahala ko take da wayar sha'ani ya karanta mata wannan ayar kuma ya ga ta nutsu ayar tana cewa afa ghayra dinillahi yabghun yanzu wani wani addinin Allah suke nema wani addini ba na Allah suke nema يبتغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها الهال waɗanda ke sama da waɗanda ke ƙasa sun miƙa wuya gare shi sun so ko sun ƙi wato da so da ƙi wa ilaihi yurja'un kuma zuwa gare shi ake mayar da su wannan shine abinda ayar take nunawa abinda ayar take faɗa shine Allah subhanahu wataala yana magana akan Yahudu da Nasara wanda suka fifita addinin su wanda yake gurbatacce akan addinin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo musu da shi na musulunci wanda kuma shine turbar annabawa gaba daya kuma shine addinin da Allah subhanahu wataala ya yarda da shi mutane su bautawa Allah akan sa har zuwa tashin alkiyama to shine Allah subhanahu wataala yake wato jan hankalin su da gargadin su cewa yanzu addinin Allah za su ki za su nemo na addinin kuma daban ba na Allah ba duk da cewa suna suna kan addininsu to amma wani addinin yanzu ya zama ba addinin Allah ba saboda an shafe shi wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati min al-khasirin ce duk wanda ya nemi wani addini daban ba musulunci ba ba za a karba daga wajensa ba kuma a lahira yana cikin tababbu saboda haka wani addinan da suke kai idan da a can baya lokacin annabawan da Allah ya aiko annabi Musa da annabi Isa addinai ne da ake bauta Allah da su to bayan zuwan musulunci an shafe waɗannan addinai babu kuma wani sauran addini da zai zama yana da amfani ko yana aiki in ba addinin musulunci ba don haka duk wanda ya kama wani addini ba addinin musulunci wato ba addinin Allah ya rike ba shi yasa Allah ce afa ghayra dinillahi yabghun wani addinin Allah suke nema to shi ne Allah subhanahu wata'ala ya sanar da su cewa duk waɗanda suke sama da ƙasa sun miƙa wuya ga Allah miƙa wuya iri biyu ce akwai miƙa wuya ta ta al'ubudiyya wanda kowa da kowa dole ya miƙa wa Allah subhanahu wata'ala wuyansa ya yi saranda ya yi saduda ya bi dokokinsa da Allah subhanahu wata'ala ya halicce shi a kansa dokokin da suke gudanar da da duniya da halitta dole ya mika wuya a nan bai da damar ya ki mika wuya a nan sawa'un a sama ko a ƙasa Allah ya halicci duniya akan wani tsari wannan tsarin shi ya ga dama ta tafi a kansa saboda haka dan adam dole ya tafi akan wannan tsarin ko ya ki koya su tun daga lokacin halittarsa ba shi da ba shi da wani zabi a game da halittarsa Allah shi ya halicce shi shi ya daidaita shi yadda yake so ladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayi suratin ma sha'a rakabak yadda Allah ya ga dama haka yayi ka saboda wannan wata doka ce ta ubangiji da ya tsara dan adam ba shi da zabi a ciki ba shi da tacewa sai yadda ya gani wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ma kana lahumul khiyara ba wanda yake zabi bayan zabin Allah to duk wanda suke sama da wanda ke ƙasa dole sun bi kauya daga Allah subhanahu wataala ta wannan banga ta wannan fuskar shine tau'an din abinda shine karhan din tau'an kuma wadanda za su mi kauya ga dokokin sa na shari'a dokokin Allah na shari'a sune abubuwan da Allah subhanahu wataala ko dokokin Allah da ya saukar ga annabawansa a cikin littattafansa na ku yi kaza ko ku bar kaza wanda suke cikin sama sune mala'iku waɗannan daman haka halittarsu take ubangiji ya halicce su akan yi wa Allah subhanahu wataala biyayya ba tare da sun ja da shi ba la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun la yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun saboda waɗannan mala'iku suna bin Allah subhanahu wataala da ubin umarninsa sau da kafa domin wannan ita ce halittarsu ba za su kauce ma wannan halittar ba daidai da kiftawar ido so haka su wato jibilla ce ubangiji ya halicce su da ita jikinsu halitta su ba za ta karɓi wani abu sunan shi sabo ba don haka su ba su zamo waɗanda suke shiga cikin jarraba ba wanda Allah subhanahu wataala ya ce khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum su ba sa ciki ba sa cikin jarraba don ba su ɗauki wannan anawana ba sun tsaya akan jibillar farko da Allah ya halicce su akan ta sauran aljamadat da ubangiji ya halitta sama da ƙasa da duwar wasu da ruwa da abubuwan da suke gani na tsirrai da tsuntsaye waɗannan duk suna bin Allah subhanahu wata'ala tsawon wa qala laha wa lil ardi tiya tawan aw karhan qala ta ataina ta'i saboda su sun bi Allah subhanahu wata'ala sun karɓa kiransa babu maganar su saba masa da haka duk wani abin da ka gani na halittun ubangiji subhanahu wataala daskararru wanda kake gani da waɗanda ma suke ba daskararru ba to suna tasbihi ga Allah wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahu duk suna yi wa Allah tasbihi to amma shi dan adam shine Allah subhanahu wataala ya bashi zabi ya bashi ya bashi hurriya ya ba shi wani abu na yanci na wani abu na cin gashin kai cewa faman sha'a falyu'min faman sha'a falyakfur cewa in ya ga dama ya imani in ya ga dama ya kafirci aka ba shi wannan mashi'a liman sha'a minkum an yastaqim wa ma tasha'una illa an yasha Allah rabbul alamin saboda ubangiji ya ba wa dan adam wannan wannan damar inna hadaynahu as-sabila imma shakiran wa imma kafura wa hadaynahu an-najdayn sauraka ɗan adam mutum da aljan su ne kadai waɗanda suke shiga ƙarƙashin wannan damar da suka zaɓa suka ce su sun ji sun gani za su iya ɗauka za su iya ɗaukan wannan amana inna aradna al-amanata ala as-samawati wal ardi wal jibal fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula haka dan adam shi yace ya ji ya gani zai iya ɗaukan wannan amana amanar kuma ita ce taklif ubangiji sai ya bashi wani abu na yanci to gashi nan zan dai turo maka annabawa in saukar maka da littattafai a karantar da kai a koyar da kai a nuna maka alkhairi a nuna maka sharri a nuna maka hanyar aljanna a nuna maka hanyar wuta kai kuma ya rage naka eh zabi ya abin nan shawara kicewa ta rage ga mai shiga rijiya sauraka ta kai zaka shiga ta kafa zaka shiga duk dai wanda ya rage naka to wannan shine a ubangiji subhanahu wataala ya ce tsawan wato ko wanda suka mika wuya sune wanda suka yi imani da Allah subhanahu wataala suka yadda za su bi dokokinsa suka karbi umarninsa suka karbi shiriyarsa wannan tsawan sun karbi umarnin Allah to shine anan wannan ayar abin da ta kunsa kenan cewa abin da ke sama da ƙasa kowa ya sadu da ya mika saboda hatta ita wannan dabbar da take da take bijirewa to ita ma tana karkashin wannan umarni kamar a nan yana hada ta ne ko yana tuna mata wani wani sako na ubangiji subhanahu wata'ala da da wani abin nan a kanun wata doka ta ubangiji subhanahu wata'ala da ya dora ta akai to karanta mata wannan sai ta nutsu a a nan ibn taimiyya yana maganar cewa ya gwada wannan kuma ya yi wannan shi ne abinda ake cewa tabbatar abu ta hanyar tajriba ta hanyar gwada abu a ga yayi to shin za mu iya tabbatar da al'asbab iri biyu gare mu muna da al'asbabul maddiya muna da kuma al'asbab a shari'a akwai al'asbabul maddiya akwai abubuwa a halitta ta duniya rayuwa ta duniya da Allah subhanahu wataala ya sanya su sababba ne na cimma wasu wasu wasu abubuwa daban wasu musabbabat kamar mutumin da yake jin yunwa ya ci abinci cin abinci Allah ya sanya shi sababi ne na samun koshi kamar mutumin da yake jin kishi ya sha ruwa ruwa shan ruwa Allah ya sanya shi sababi ne na abin nan kamar mutumin da ba shi da lafiya ya sha maganin wannan rashin lafiyar sababi ne to waɗannan asbab ne maddiya ubangiji subhanahu wata'ala ya sanya kowane abu ya sanya masa sababi wanda zai kai gare shi wanda su ne abubuwan da ake gani na zahiri asbab maddiya na zahiri to anan a musulunci kai mumini an yarda dukkan wani abin da yake sababi ne da yake kaiwa zuwa ga wata abin na sabab maddi to ka ɗauke shi a matsayin sababi sai dai idan yana cikin abubuwan da Allah ya haramta idan ya shiga cikin da'irar abubuwan da Allah ya haramta to ba za ka yi amfani da shi a matsayin sababi ba don ka cimma wannan bukatar taka kamar misali mutumin da yake ba shi da lafiya a ce rashin korakarsa shine shagiya giya tana daga cikin abin da Allah ya haramta don haka ba za ka sha giya ba anan ko da ko wani ya sha ya samu sauki saboda ubangiji ya haramta amfani da wannan don haka ba zai zama sababi ba an gane don haka abubuwan da aka haramta a matsayin abinda abinda shari'a ta haramta su to ba za su taɓa zama sabab ba ba su zama sababi ba amma abubuwan da ba sa cikin abin da Allah ya haram- ya haramta to sun shiga cikin da'irar al-mubah wa sakhara lakum ma fi samawati wa fil ardi jami'an min sun shiga cikin wannan da'ira abin da ke sama da ƙasa duka Allah ya hore muku domin amfanin ku don haka idan mutum yana rashin lafiya aka kawo wasu wasu itatuwa aka sassako wani sassake aka ce ga wannan yana magani wani ya sha ya warke wani ya sha warke zai iya sha zai iya sha ba zai ce sai an ka nassin da ya ce a sha wannan magani saboda ya shiga cikin da'irar da'irar mu ba saboda wani sabab ne maddi wani abu ne a zahiri da ake ganinsa an fahimci abin da maddi wanda yake physical ne gashi nan ana ganinsa ana taba shi ana abin nan akwai sabab shar'i sabab shar'i wani ubangiji ne yake aji abu ya ce wannan sababi ne eh ya ce wannan sababi ne kamar addu'o'i addu'a sabab ne shar'i ba maddi ba an gane ce in kana da bukata iri kaza ya addu'a kaza wannan sabab ne shar'i an fahimta ba sabab maddi ba Ah, in kana bukatar shiga aljanna to ga ayyuka da ɗan aljanna ake bi a shiga aljanna wannan asbab ne shar'iyya Ah, in kana bukatar lada ga abubuwan da zaka ka samu lada saboda ka ga sallolin nafilfilu ga azumin nafil wannan asbab ne wannan da asbab ne shar'iyya to isa asbabu shar'iyya shin mutum zai iya daukan wani abu da babu nassi da yazo ce sabab ne shar'i ya mai da shi sabab shar'i saboda ya gwada ya ga yayi ah hmm? ba dama in ka gwada ka ga abin yayi ba zai yi ka mai da shi sabab shar'i misali a ka kula akwai wasu lokuta in ka tashi kai sallah lafiyar kana karuwa kamar da wannan sabab ne na samun karfi zan da kaje ka sala sai ka je kai alwala kai wannan sallar wataƙila ka gano akwai wasu surori da in ka karanta su a sallar da kai da ka da abin nan ko wataƙila ka gano ka gano masallaci kaza in kai sallah a can ka fi jin karfin jikinka sosai Eh, wannan ba sabab ne maddi ba ba kamar magani bane an gane sabab ne shari'i to in ka gwada sai ka ga eh lalle yayi maka zaka iya mai da shi ya zama ya zama jaizi to amma anan zamu ga cewa Sheikhul Islam ya ce mun mun gwada wannan kuma yayi duk da ba nasi bane daga Annabi sallallahu alaihi wasallam to amma kada mu manta ubangiji subhanahu wataala ya ce wa nunzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin Allah ce mun saukar alkur'ani abinda yake shifa'un waraka ne kuma rahama ne ga mu'mini wato dukkan wata damuwa ko wata cuta ana samun warkar ta cikin alkur'ani anan ko dai mu ce wa nunazzilu min alkur'ani min ta zama min bayaniya ce in ta zama bayaniya ce kaga duka alkur'ani kenan eh? ba ba wani guri da shi kadai ne zai zama waraka din ko ina karanta zaka iya so kamar masu rukuya za su yi mutum rukuya sai karanta ko ina alkur'ani ba sai lalle sun karanta wasu ayoyi ba na'am tayo akwai wasu lokaci su karanta wasu ayoyi su ga su ga su ga cewa an samu wata waraka a cikin wannan wannan wannan wannan ayoyi amma min din ta nuna ko ina ma za su eh akwai wanda yana rukuya aka kai shi aka ce masa amma shi mutumin nan da yake cikin matsalan nan gashi gashi halayensa mazinaci ne kaza kaza kaza kaza ana bukata a masa rukuya da ya tashi ayoyin da yake masa rukuya da su walazi la yad'una ma Allah ilahan akhar wala yaqtuluna nafsa allati harrama Allah illa bil haqq wala yaznun sai tabibita wala yaznun wala yaznun wala yaznun saboda in ya tashi ya samu lafiya daga dukkan matsalolin biyu samu lafiyar da abin to in muka dauki min bayaniya ce saka zai iya yi cewa duka alkur'ani alkur'ani duka alkur'ani babban abu ne babu wani wanda zaka iya abin duk da cewa nassi ya zo cewa qul huwallahu ahad ta'dilu thuluth alqur'an saura tana da wani daraja fifiko akan sauran gurare ibn taymiya yana ganin cewa qul huwallahu ahad tafi tafi tabbata da abi lahab wa tab suratul samad a masad afwan suratul masad to amma in ka tashi wa mutum rukuya za ka iya karanta mishi tabbati ya da eh an kira ka kai masa rukuya ka ce tabbati ya da abu lahabin wata ma'a me yasa ba za ka yi ba idan idan an ce bayaniya ce saboda shi ma tabbata da alqur'ani ce eh eh akwai wanda ya tashi yana qiyamul layli yana ta karatu amma ayar da yake karanta yasalunaka alil mahid qul huwa adana ta kuka yasalunaka alil mahid ya ta maimaita yana ta kuka eh a ba bai san me yake karanta ba balarabe amma shi abunsa da alkur'ani ne to idan muka ce wa nunazzilu min alkur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin saboda haka alkur'ani dukkan wani abin da yake cuta ce tana damu mutum alkur'ani ko ina da zai iya zama masa waraka kaga wani abu ne ya shiga cikin wani sabab ne shar'i da ubangiji ya sanya shi sababi ibnu taymiya yana da irin wannan da yawa a cikin karbar zuba zadul ma'ad can kitabun tib ya ka kawo daga ibn taimiyya gabanin sama imam ahmad kamar ibn taimiyya ya kasance in yana haɓu irin haɓan nan da yake tsayawa yakan rubuta a goshinsa yakan rubuta wa kaila ya arzu bil'i ma ake wa ya sama wa yakulayi wa zai dalma wa ko zai al'amar yana rubuta wani kuma yana cewa na rubuta mutane da yawa kuma sun samu sun samu sauki sai dai kada a rubuta da jinin na haɓa akwai jahilai ya ce akwai jahilan da suke rubutawa da jinin haɓa ce ta wannan wannan wannan haramun ne saboda jini da jasa ne jinin haɓo na jasa ne za ka rubuta alkur'ani da lissafa to irin wannan kamar abin da ya tabbata daga ibn abbas aka rawaito daga ibn abbas na cewa macen da ta samu wahalar haihuwa to a rubuta mata ka annahum yawma yarawna ma yu'aduna lam yalbathu illa ashiyatan min nahar da kuma da ka'annahu yau bai rauna lam yalbasu illa illa illa ashiyatan aw duhaha ce a rubuta mata za ta samu za ta samu saukin haihuwa ko idan sama'un shaqqat wa adri rabbiha wa huqqat wa idan al-ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat za ta samu saukin haihuwa irin wannan da yawa za ka kawo su a cikin zadin ma'at fi fi hadi khairul ibad to wannan duk sun shiga ne karkashin wani razzil min alqur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin min alqur'ani ya zama min bayaniya ce ba tab'idiyya ba in tab'idiyya ce to zai zama wasu gurare ne a cikin alqur'ani suke da wannan ba ko ina ba in ka dauke shi a matsayin bayaniya ce to ko ina alqur'ani zai saboda ka zai shiga wannan amma baya ga wannan mutum ya kirkiri wani abu wanda ba zai samu shiga wannan babu laifi da mutum ya yi wata addu'a a wasu lokuta ya yi wasu addu'o'i da shi ya shirya kayansa babu laifi amma kada ya mai da su wani wurdi lazimi ko ya mai da su da wani siga da zai kira mutane a kai wannan zai zai shiga babin bida zai shiga babin bida kamar mutum ya kirkiro wasu azkar ne babu laifi da mutum ya yi wani zikiri wanda ba shi da babu shi abin nan amma kada ya mai da shi wani abu da zai mai da shi laziminsa iya addu'a ne ko yana kokarin bako da mutane a kai ibnu taymiya yana da maganganu akan wannan a cikin jami'ul fatawa da wasu littafansa kamar a inda yake cewa la raiba anna al-azkara wad da'awat min afdal al-ibadat wal ibadatu mabnaha ala at-tawqif wal ittiba' la ala al-hawa wal ibtida' ce zikiri yana daga cikin manya-manyan zikiri da addu'a suna daga cikin manya-manyan ibadu ibada kuma ana gina ta ne akan abin da aka ji daga Allah da manzansa shi ne tauƙif walittiba da bin Allah da manzansa la'alal hawa walittida ba akan san zuciya ko bid'a ba ce ba akan wannan ake gina ibada ba fal'adiyatu wal azkarun nabawiyya hiya afdalu ma yataharrar mutaharri min adh-dhikri wad-du'a ce addu'o'in da aka samu da zikirin da aka samu daga annabi sallallahu alaihi wasallama su ne abin da ya fi dacewa mai addu'a ya kirdado ya kindade su ya nemi saninsu ce wasaliku ha ala sabili amanin wa salama ce duk wanda zai bai waɗannan addu'o'i da azkar na annabi sallallahu alaihi wasallama to yana bisa hanyar aminci da kubuta wal fawaid wan nata'ij allati tahsulu la yu'abbiru anha lisanun wa la yahitu biha insan ce fa'idojin da mutum zai samu ta hanyar bibiyar zikiri ko addu'a da aka samu daga annabi sallallahu alaihi wasallama da sakamakon da zai gani to ba harshe ba ba zai iya ba zai iya faɗa su duka ba kuma ba mu dan adam din da zai iya ce maka ga su gaba daya wa ma siwaha min al-azkari qad yakunu muharraman wani zikirin kuma ba wanda ba annabi ba ko kuma addu'ar da ba daga annabi ba sallallahu alaihi wasallam takan iya zama haramu wa qad yakunu makruhan takan iya zama makruhiya ce wa qad yakunu fi shirkun mimma la yahtadi ilayhi aktharun nas zai iya zama a cikinsa akwai shirkan da ba kowa yake iya ganewa ba to saboda haka yake nuna cewa rike ruko da abin din annabi sallallahu alaihi wasallama abin da aka samu na zikiri da addu'a daga annabi sallallahu alaihi wasallam yafi komai wannan a cikin majmu'ul fatawa juz'i na 22 shafi na 210 510 zuwa 211 haka nan a cikin akwai a cikin littafinsa anan yayi doguwar magana wanda na takaita ta ne ta yi doguwar magana akan wannan a cikin littafinsa an raddu ala shazali littafinsa da ya raddi akan abul hasan shazali a shafi na biyar yake cewa laisa li ahadin minan nas an yajma an nas ala ibadatin ghair shar'iyya la siyama idza ju'ilat mu'tadatan kas salawat al khams فمن جمع الناس على أذكار ودعوات وضعها بعض الشيوخ وجعلهم يعتادون التعبد بها فهو من أهل البدع في الأذكار وال وال والأدعية والعبادات الشرعية غنية عن البدع alan yake cewa ba wanda yake da damar ko yake da iko ko aka halatta masa ya tattara mutane su rika yin wata ibada wadda ba shari'a ta zo da ita ba musamman ma idan ka bai da wannan ibada ta zama al'ada kamar salloli biyar ce duk wanda ya tattara mutane suke wani zikiri ko wata addu'a da wasu shehu ne suka kirkiro ya sanya su suna bauta wa Allah da wannan ce to ya zan cikin yan bid'a ya ce azkar zikirai da addu'o'i da ibadoji na shari'a da aka samu sun ishi mutum ba sai ya nemi bid'a ba wannan maganar maganar ibnu taymiya ce a cikin littafin sa ar-radu ala shazali banda ibnu taymiya akwai malaman da suke irin wannan magana kamar qadi iyad mai al-futuhat ar-rabbaniyya ibnu allan ya kama maganarsa yake cewa azina Allahu fi du'a'ihi Allah yayi izini a roke shi wa allama du'a fi kitabihi li khaliqatihi kuma ya koya wa halittunsa irin za su roke shi alqur'ani cike yake da addu'o'i irin da annabawa da suka yi wa allama annabi sallallahu alaihi wasallam addu'a li ummatihi annabi ya koya wa al'ummarsa addu'o'i wajtama'at fihi thalathatu ashiya cikin waɗannan addu'o'i wanda suka zo alqur'ani da wanda suka zo a a baki daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam sun tattara abu uku abu uku nan ba za ka same shi addu'ar wani wanda ba annabi ba al-ilmu bit tauhid na farko sanin tauhidi ba wanda ya kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sanin tauhidi alqur'ani kuma shine kundin da yazo da tauhidi da babu wani littafin da ya kunshi tauhidi kamar sa to haka addu'ar da tazo daga daga Allah ko da tazo daga annabi sallallahu alaihi wasallam cike take da tauhidi da kadaita Allah والعلم باللغة كما النبي صلى الله عليه وسلم يسعى هرشا لاربشي ba wanda ya kai manzo sallallahu alaihi wasallam iya larabci saboda haka in a tsara larabci ne to larabcin da annabi ya tsara yafi na kowa wan nasihatu lil umma kuma shi yafi kowa yi wa al'umma nasiha wato dora su akan abin da zai amfane su dan nasiha abin da ake kira nasiha a shar'an ka dora mutum akan abin da zai amfane shi ka raba shi da abin da zai cuce shi babu wanda ya kai annabi sallallahu alaihi wasallam wannan shefi kowa nuna wa al'ummarsa abin da zai amfana da ita da kuma jan kunnanta akan abin da zai zai cutar da ita to shine alqadi iyad yake cewa fala yanbaghi li ahadin an ya'dila an du'a'ihi sallallahu alaihi wasallam naka bai dace wani ya saki addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallam ya kama ta wani ba ce bai dace ba a matsayin ka na musulmi ka saki addu'ar da manzo Allah yake ka kama ta kai taka ko ka kama ta wani وقد احتال الشيطان للناس من هذا المقام القاضي ya dace shaydan yayi wa mutane hila wato yayi musu makirci da dabara a wannan bangaren faqayyad lahum qauma sau'in yakhtari'una lahum ad'iyatan yashtaghiluna biha an ikhtida'i bin nabi sallallahu alaihi wasallam sai ya hada su da wasu mutane wanda suke kirkiro musu wasu addu'o'i suna raba su da addu'o'in annabi sallallahu alaihi wasallam suna raba su da koyi ga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda maganar qadi ya ce ibnu allan ya ya ya hikaito ta a cikin al-futuhat ar-rabbaniyya a juz'i na 1 shafi na 17 akwai maganar al-qurtubi abu abdullahi al-qurtubi mai tafsir inda yake cewa a cikin tafsirin qurtubi juz'i na 4 shafi na 231 yace fa 'ala al-insan an yasta'mila ma fi kitabillahi wa sahihi sunnati min ad-du'a ce wajibi ne ga mutum yayi amfani da abin da yake cikin littafin Allah da sahihiyar sunna na addu'a wa yada'u ma siwa ya bar abin da ba waɗannan ba wala yaqulu akhtaru kaza kai yace ni zabi na kaza wato ya dauko wani abu daban ba su ba فإن الله قد اختار لنبيه وأوليائه وعلمهم كيف يدعون Allah ya zaba wa annabinsa ya zaba masoyansa addu'o'i ya sanar da su ya zasu yi sauraka daukan nasu yafi mutun ya kawo ya kawo nashi sauraka in majalin majalin al-asbabu shar'iyya ka takaita akan abin da yazo daga annabi sallallahu alaihi wasallam wannan shine a irin wannan wato zamu ga ayoyi na alkur'ani magabata sun yi amfani da su a gurare daban-daban domin wasu bukatu sai fasili na 37 alfasulus sabi wa 30 fi dabbati idan falatat wa ma yuzkaru inda zalika idan dabba ta kubuce me kuma za a faɗa in haka ta faru wato dabba ta ta kubuce ta tsinke ta fita a guje to me za a yi in haka ta faru me za a ambata an ibn mas'ud radiyallahu anhu ci an karbo daga abdullahi dan mas'ud Allah ya dade shi an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kale yace idan falatat dabbatu ahadikum bi ardin falat idan dabbar ɗayan ku ta kubuce a wata a wata ƙasa ta wato a cikin wata sahara a gurin daji falyunadi to yayi kira da babban murya ya ibadallah habisu ya bayan Allah ku tara ku tara fa inna lillahi azza wa jalla hadiran sayahbisuhu akwai wanda yake nan daga cikin bayan Allah zai tsare masa wannan dabbar a wannan hadisi Abu Ya'la ya fitar da shi ta hanyar sa Ibn Sunni a cikin al-Amr yawm wal layla da tabarani a cikin al-mujamul kabir duk suka fitar da shi amma salsalarsa tana da rauni tana da rauni a cikin isnadinsa akwai ma'ruf ibn hassan wanda munkarul hadith ne hadisin sa munkar ne saboda ka wannan riwaya ce mai rauni bata inganta ba wasu suna cewa akwai inqita'i ma a cikin sanadin domin wanda ya ruwaito shi shine ibn buraida ya ruwaito shi ibn mas'ud ce ibn buraida an haife shi karshe karshen khilafar umar ibn mas'ud kuma ya ya rasu shekara 32 wato lokacin da aka ibn mas'ud ya rasu shekarunsa ba su wuce shekara tara ba shi ibn buraida duk da cewa sinnuhu ya hatamilu sama zai iya zai iya jin zai iya jin wani abu a wajensa shekara tara a wancan lokaci lokaci zai iya zai iya sauraron wani abu amma dai a cikin banda wannan illar akwai shi ma'ruf ibn hassan mafi ingancin abin da aka ruwaito a wannan babin shine hadisin da albayhaqi ya fitar da shi ta shu'abul iman da kyakkyawar salsala isnad hasan isnadin hasan daga abdullahi dan abbas abdullahi dan abbas yake cewa inna lillahi azza wa jalla mala'ikatun fil ardi siwa al-hafaza Allah yana da wasu mala'iku a bayan ƙasa banda masu kiyaye mutane banda wanda suke Allah ya dora su akan kiyaye mutane lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amri Allah banda su banda inna alaykum lahafizin kiraman katibin to banda su akwai wasu kuma mala'ikun da banda Allah ya aje su yaktubuna ma yasqutu min waraqi shajar to aikin su duk ganyen bishiya da ya fadi su rubuta su aikin su kenan su an aje su kaga kaga zaman su a daji zai fi yawa a cikin gari to shi da yake fa'iza a saba ahadakun arjatun fil arzi idan ɗayanku ya ɓace a cikin abin a tafiya a bayan ƙasa ya ɓace hanya ya saki hanya la ya ƙadiru fi alal awan bai da waɗanda za su taimake shi falyasih to ya ƙwala ihu ya ƙwalla ihu falyakul ya ce ya ibadallahi a gaisuna a a'inuna rahimakumullah ya bayan Allah ku taimaka mana ku kawo mana agaji fa innahu sayu'an to za a taimaka masa wannan ya inganta zuwa Abdullahi dan Abbas albazar a cikin musnad ɗinsa ya rawaito shi marfu'an ila nabi sallallahu alaihi wasallam amma bai inganta marfu'i ba amma shi kansa mawqufin za ya ce lahu hukmun rafi lahu hukmun rafi wato yana da hukuncin rafi al-sheikh nasiruddin al-albani a cikin as-sahiha ya ya inganta marfu'in ma marfu'in ya ce hasan ne marfu'in ma ya ce hasan ne banda shi ibnu hajar al'asƙalani a cikin nata'ijul afkar shi ma ya ce ya hassana abin haka na sakawi almajirinsa a cikin littafinsa al'ibtihaj bi alkarin musafiri wal hajj shi ma ya ce isnadinsa hassan ne wannan abin ɗin wannan hadisin shi ya kamata ya zanto ba hadisin da ya kawo a cikin abin nan ba duk da shi wancan yana maganar dabba ne shi wanda ya kawo wataƙila abin da ya sa ya kawo shi yana magana dabba ne idan falatat dabbatu ahadikum bi ardi falatin falyunadi ya ibadallahi bisu yana magana dabba ne in ta kuce ta fita kana son a taro maka ita ce ibadallahi bisu ibn an-nawawi imam an-nawawi a cikin al-azkar yake cewa hakali ba'd shuyukhina al-kibar fi al-ilm أنه افتلتت له دابة أظنها بغلة وكان يعرف هذا الحديث ce akwai ɗaya daga cikin manyan malamai wanda yake bani labari ce dabbarsa ta kubuce wato alfadararsa ta balle ta gudu ya ce ya san wani hadisi faƙalahu sai ya faɗa abin da ya ce shi ya ibadallah habisu fa habasa Allahu alaihim fil hal nan take Allah ya tsare masa ita ya je kama kayansa nawawi yake cewa kuntu marratan ma'a jama'a nima wata rana ina tare da wasu jama'a fanfalatat minha bahimatun sai wata dabba ta fice ta fita daga cikin yan uwanta cikin jama'a wa ajazu anha suka kawo su tare ta tara tara tara amma ta ki kamuwa fa qultuhu sai nawawi yace sai na faɗi wannan ya ibadallah habsu التي فوقفت في الحال بغير سبب سوى هذا الكلام ننتكس تشك sai ta tsaya ba kuma abin da ya tsaye da ita wanda wanda maganar da nayi saboda haka aka je aka kama ta wannan asar wannan hadisi na Ibn Abbas in bai inganta ba kamar yadda muka faɗa to abin da afwan Ibn Mas'ud to ruwayar Ibn Abbas za ta za ta kunshi wannan duka ruwayar ibn abbas wacce bata zo akan dabba ba amma ta zo akan mutum cewa akwai waɗanda za su taimaka masa su waye masu taimakon nan akwai waɗanda suka ƙoƙarin karkatar da da hadisan da asar din zuwa ga waliyai cewa waliyai ne za su taimaka masa haka in ya ce ya ibadallahi to waliyi ne zai fito daga kabari ya taimaka masa to amma ruwayar abdullahi dan abbas sai ta kore wannan zato tunda me abinda yake cewa Allah yana da wasu mala'iku, inna lillahi mala'ikatan hafaza. Sauraka kaga maganar cewa baliyi ne wanda yake ya riga ya koma ga Allah yana kabarinsa, shi zai fito ya taimaka ma wani yana can abin nan. Kuma hatta ruwayar Abdullahi ɗan Abbas, in ka kula za ta nuna maka ba ba waliyi ba ne da yake cikin makabarta a kwance. Cewa ya yi fa inna lillahi azza wa jalla hadiran, hadiran ma'ana yana nan maujud ne hayya yana nan a halarci wato kamar Allah ya tanade shi ne ya aje shi don wannan aikin saboda kaga karkatar da abin zuwa ga ga al-istighasatu bil mauta to wani akwai akwai rikici a ciki saboda haka abinda ya tabbata cewa dukkan wani wanda ya koma ga Allah annabin Allah ne ko wani wali ne to ba a zuwa a nemi taimakonsa akan abubuwan da ba sun fita daga hannunsa in dan uwanka ne da yake kusa da kai wani abin ka ya faɗi kana isha taimaka min ka mai komin wannan amma idan abu ya zan wani abu ne da babu mai iya shi sai Allah to bai halatta ka kira wani sai dai ka kira Allah istastajisuna rabbakum fastajaba lakum ku nemi agajin wajen ubangijin ku ba wajen wani ba so wannan hadisin mu dauke shi a matsayin kamar yadda yazo a ruwayar Ibn Abbas cewa mala'iku ne ba ba mutane ba su ba mala'iku kuma bayan Allah ne shi ya sa sheik nasiruddin al'albani a cikin silsilar hadisun da'ifa yuzu ina biyu shafi na 111 yake cewa fa hadha alhadithu in sahha yana nufin hadisin ibnu abbas yu'ayyinu anna almurad bi qawlihi fi alhadith alawwal ya ibadallah inma hum almalaika yace to kaga wannan yana nuna cewa abinda yazo cikin hadisin ibnu abbas yace ya ibadallah yana nufin mala'iku fala yajuzu an yalh أن يلح- يلحق بهم المسلمون من الجن أن يلحق بهم المسلمون من الجن أو الإنس ممن يسمونهم برجال الغيب من الأولياء والصالحين saboda bai halatta a haɗa waɗannan da cewa akwai wasu musulmi na aljanu ko na mutane waɗanda ake kiran su rijalul gaibi waliyai da salihai a ce su ne ba sawa'un kanu ahya'an aw amwatan suna da rai ko sun mutu fa inna listighathata bihim wa talab al-awn minhum shirkun bayyin a daga neman agaji daga wajensu a cikin irin wannan yanayi da neman taimakonsu a cikin irin wannan yanayi shirka ce bayyananniya da annahum la yasma'una du'a walau sami'u lama safa'u al-istijaba ba su ji addu'ar ba in ma sun ji ba su yi ansa ba wa tahqiqur ragaba ko su biya maka bukata wa hadha sarihun fi ayatin kathira ibn taymiya ya sha fadar cewa aljanu sukan yi wa mutane wasa da hankali da aqidu irin wannan da an sha zuwa a gaya musu cewa wasu zo su gaya wasu cewa mun yi tafiya mun shiga wani hali a daji kaza kaza kaza mun yi kiran sunanka kuma ka zo mun ganka da kai da da sifar ka ka taimake mu ka ka mana abinci ka nuna mana hanya ka abin ibn sayyid ce wallahi ba ni bane ce ba ni bane aljanu ne suke so su batar da ku kuma watakila su ko su zan ba batar da ku suke so su yi ba amma dai suna sha'awa suna sauna saboda haka sai suke fitowa a kamanni na don suna ga in sun yi haka sun kara min daraja a gurin mutane kasan za a iya samun wannan rama naf'an fa darra min ghairi qasdin wa min albirri ma yakunu uquqan eh so ya so ya taimaka wa malamin sa amma kuma ya cutar da shi to kuma da yake shi ibnu tabiya alim ne rabbani ba ba dan dan fara bane kasan in in- dan dan fara ne aka yi masa haka cha zai haba ku ne kuke wa to amma sai ya gaya musu gaskiya ce shi ba shi bane yana nan bai ma san abin da ya faru ba amma tana yiwa cikin waɗanda suke son shi ne cikin aljanu za su fito su taimaka musu a sifarsa su suna in sun yi haka su yi ma sun taimake shi don zai ƙara samun matsayi da daraja amma ba ni bane ni ban je ko ina ba ألا نتى والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير آه. آه. إلا ذاك فهمتي مقباتا دبن سكي آه. أتكين ذم الكلام وأهله هنا الحروي أبو ذر الحروي ya kawo ruwaya yake cewa ibn al-mubarak ibn al-mubarak abdullahi ibn al-mubarak dalla fi ba'd asfarihi cikin tafiye-tafiyensa sai ya bace yana tafiya sai ya bace hanya wa kana qad balaghahu anna man turra fi mafadatin fanada ya ibadallahi a'inu u'ina yace to amma yana da labarin wato ya samu labarin cewa duk wanda ya bace a cikin daji ko akan hanya in ya kirawo ya ibadallah to za a taimaka masa kala ibnu abdullah ibn mubarak yace faj'altu atlubu aljuz'a anzur isnadahu wannan hadisin da yanzu yake maganar haka sai nake bincika cikin littafai na ina neman juz'in dan duba isnadin sa ya inganta wato kafin yayi da tabbatar ya inganta dan kai je wani abu na bid'a to wannan wannan wannan a cikin magabata kenan suna suna suna tabbatar da ingancin abu kafin su yi aiki da shi ba wai kawai dan sun ga in an ce ana yi ba kawai suke yi sai gashi a cikin halin bukata yake a daji ne ya bace amma kuma wai ya tsaya yana neman isnadi sai da sai ka bace na magana isnadi isnadi shine ka samu hanya amma yanzu baya son ya je garin neman gira ya rasa ido Eh. Ah, الإمام عبد الله بن أحمد عبد الله بن الإمام أحمد cikin masail ɗinsa masail masail imam abdullah juz'i na biyu shafi ɗari takwas da sha shida ya ruwaito yake cewa sami'tu abi ya kolo na ji babana yana nufin babansa abdullahi ahmad ibn hanbal yana cewa hajjatu khamsa hajajin hijajin na yi hajji guda biyar wato na je hajji guda biyar minha fintain rakiban wa thalathan mashiyan nayi hajji biyu akan abin hawana nayi kuma hajji uku a kafa to da kafa tun daga tun daga tun daga ina kenan tun daga Baghdad tun mutumin daga cikin Iraki ya tafi a kafa har zuwa har zuwa Makka yace hajji da hajji na guda biyu nayi ta akan abin hawa ya samu abin hawa amma hajji uku duk a kafa ne to kaga wannan sune hajji hajji tafi sabila amma hajji ta ta jin inda ake a kafa ake zuwa hajji da sai kai ta mutane a ce zaka je hajji da wallahi ba zan je kaga ne amma da yake yanzu akwai sauki kuma kullum ana ƙara sauƙaƙawa abdullahi yake cewa ausin taini mashiyan wa salatar rakiban ko kuma cewa yayi biyu yayi ta a kafa uku kuma yayi ta a abin hawa ya dai manta biyun ne ko uku ne yace fadalaltu tariqa fi fi fi hajja to a cikin wata hajji da naje sai na bace hanya hanya ta bace mu wa kuntu mashiyan ina tafi a kafa faja'altu aqulu sai da rika cewa ya ibadallah dulluni ala tariq ya ibadallah dulluni ala tariq bayan Allah ku nuna mun hanya bayan Allah ku nuna mun hanya falam azal aqulu zalika nay ta fadar haka nay ta fadar haka hatta waqa'tu ala tariq hasin na gano hanya abin nan Sheikh Nasiruddin Albani yake cewa da ya kawo ce to yana yana jin ya hassana shi hadisin sabanin sabanin Ibn Mubarak shi bai tabbatar da ingancin ba sai yana ta bincike shi ko wannan ya tabbatar da ingancin shi yasa ya eh to amma alayi halin dai a fahimta cewa ba ba ba ba, ba wasu bane mala'iku ne da Allah subhanahu wata'ala ya ajiye domin yin wannan aikin akwai sauran lokaci to sai mu shiga alfasul thamin wa thalathun fasali na 38 fi dhikri inda alqaryati aw albaldati idza arada dukhulaha wato zikiri yayin da mutum ya zo shiga alƙarya ko shiga gari in mutum ya zo shiga alƙarya ko gari me zai faɗa عن صهيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ير قرية يريد دخولها إلا قال حين يراها اللهم رب السماوات السبع وما أضللنا ورب الأراضين السبع وما أقللنا ورب الشياطين وما أضللنا ورب الرياح وما ذرينا أسألك خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيها وأعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها رواه النسائي an karbo daga suhaib radiyallahu ta'ala anhu suhaib ibn sinan ar-rumi Allah ya dade shi annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam lam yara qaryatan yuridu dukhulaha annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba ganin alqaryar da yayin nufin shigarta ba illa qala hina yaraha face lokacin da ya ganta ya ce Allahumma rabbas samawati sab' ya Allah ya ubangijin sammai bakwai وما أضللنا ده أبنا سكا للبيه ورب الأراضين السبع وما أقللنا كما أبنجج قسي بكوي ده أبنا سكا دوكا ورب الشياطين وما أضللنا كما أبنجج شيطانو ده أبنا سكا بتر ورب الرياح وما ذرينا كما أبنجج إسكو إسكوكي ده أبنا سكا شيكر أسألك خير هذه القرية إلى روبانك الخير وانا القرية وتوانا قليل وخير أهلها دا الخير أهلنتا وخير ما فيها دا الخير أبنك تشكنتا وأعوذ بك من شرها وشر أهلها إنا كما نيمان سألن كذا شر تا دا شر أهلنتا وشر ما فيها دا شر أبنك تشكنتا آه وانا وانا حديثي آه إمام أحمد عفوا آه إمام النسائي يروي توشي أشكن السنن الكبرى أشكن كتاب العمل اليوم والليلة هكذا الطبراني أشكين المعجم الكبير لكم للتافس الدعاء هكذا البيهقي أشكين الكبرى ابن خزيمة ابن حبان الحاكم لسروية وانا حديثي ابن خزيمة لابن حبان الحاكم سنئنغان تحديثا ابن حجر يا حسن حديثنا الشواهد لكي حديثي نتبتتشي آه wani hadisi yana fadar abinda mutum zai fada yayin da ya zo shiga gari duk kowane gari a cikin wannan gari akan samu mutanen kirki masu tattare da alkhairi akan kuma suka samu mutanen banza wato akan samu na kirki akan samu na banza akan samu alkhairi a ciki akan kuma haɗu da sharri a ciki don haka shari'a ta wato ta ta shar'anta wa mutum yayin da yazo shiga gari ya wannan addu'ar domin ya dace da alkhairin da yake ciki kuma Allah ya tsare shi daga sharrin da yake ciki sawa'un sharrin mutane ne ko sharrin aljanu ne ko sharrin dabbobi ko ma wani irin sharri ne wanda zai fito daga mutum ko waninsa to shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance duk sanda yazo shiga gari sawa'un birni ne ko ƙauye to zai faɗi zai faɗi irin wannan to duk inda jama'a suka tattaruwa suka taru da gidaddajin su wannan gari ne saboda haka ana yana iya kiran shi ƙarya ƙarya tana zuwa da ma'anar birni yadda za ke kiran makka umar ƙura annabi yakan faɗi wannan lokacin da ya zo shiga wannan gari shallahumma rabbas samawati sab'i wa ma adlalna ya Allah ubangijin sammai bakwai da abinda suka yi wa inuwa wato suka lullube saboda duk sauran duk halittu banda mala'iku to suna ƙasa suna ƙasa da sama ne sama ita ce rufi waje allon sama sakfan mahfuza ubangiji ya sanya sama ta zan ita ce kamar rufi da ta rufe duk wani abin da ke ƙasa da ita na rana da wata da taurari da ƙasa ita kanta duk a ƙarƙashin rufin sama suke ita ce wa sakfin mafo da alayaran tsuwa da ita da rufi abin ɗaukakawa wato maɗaukaki shine sama to duk abin da yake ƙasanta na halittu sam abin nan rana da wata da taurari da ita kanta kasar duniyar da muke cikinta su ne alwama azlalna din sai yayi tawassuli da rububiyar Allah ga sammai bakwai da abin da suka yi wa inuwa wato suka rufe suka lullube wa rabbal aradina sab'i wa ma aqlalna da kuma da kuma ubangijin kasai bakwai wannan ya nuna yadda sammai suke bakwai haka nan ƙasa ma bakwai ce ƙasai bakwai to min al'ardi mithlahunna Allahu allazi khalaqa sab'a samawati wa min al'ardi mithlahunna Allah wanda ya halicci sammai bakwai kuma da ƙasa ƙasa shi ƙasa kwatankwacin su kwatankwacin sammai alqur'ani duka babu lafazin al'aradun saboda yana da dan nauyi a baki al'aradun tawali al-harakat da sanda haraka suka zo a jejjere a jejjere to lafazi yana yin nauyi to shi yasa da aka zo nan maimakon a ce saba sabawa to saba al'arabin sai aka ce wa min al'ardi mislahunna to haka sai ya bada ma'anar dai da ake so a faɗa ba tare da an kawo jam'in jam'in ƙasa din ba to waɗannan nusus duk suna nuna cewa ita ma ƙasa bakwai ce kamar yadda sama take bakwai wa ma aqlalna da abin da suka dauka da nauye-nauyen da suke kansu na mutane da dabbobi da itatuwa da korabai da duwatsu da tsirrai da duk abin da ke tafiya bayan kasa yana karkashin yana samanta wa rabbash shayatin wa ma adlalna wannan takhsis ne ba'da ta'mim da kace abin da duk yake yake karkashin kasa yake abin da sama ta yi wa inuwa duk waɗanda abin da yake cikin ƙasa ɗin ya shiga amma aka sake faɗar rububiyar Allah subhanahu wata'ala ga ƙasa da abin da kuma take yake samanta sannan kuma aka faɗi rububiyar Allah ga shaidanu wa ma azlalla da abin da suka batar wato shaidanu na mutane da da da, da aljanu waɗanda kullun kokarin su shine su batar da da da da mutane in yad'una illa shaytanan marida la'anahu Allah wa qala attakhidanna min ibadika nasiban mafruḍa wala udillannahum wala umanniyannahum wala amrannahum fala yubtikunna adana al-an'am wala amrannahum fala yughayyirunna khalqa Allah wala udillannahum kuma wallahi sai na batar da su to haka shi dan yayi alkawarin sai ya batar da da ya batar da mutane zaka shaidanun mutum da aljan aikin da suke kenan yuhi ba'dhum ila ba'd zukhruf al-qawli ghurura wa rabb ash-riyah wa ma tarayna kuma da ubangijin isko kai wato iska wuce isko kai ba aljanu ba ka san ba wuce ce isko kai yana nufin iska iska da yawa ba mu da jami'in iska sai isko kai ko iskoki ko wa ma da raina da abinda da abinda suka shekar suka shekarya ya bi ƙasa إلى وثر الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح حشيما تذروه الرياح تذروه الرياح شنو إسكا تنا دوكا شسامة تنا تنا شي كروا to ubangiji a minan annabi sallallahu alaihi wasallam ya tawassuli da rububiyar Allah subhanahu wataala ga waɗannan abubuwa duka ya roƙe shi mai as'aluka khaira hadhihi alqarya ina roƙonka alherin wani alqarya wa khaira ahliha da alherin mutananta wato mazaunan cikin ta wa khairi ma fiya da alherin da ke cikin ta to duk abin da ta kunsa na alkhairi ina roƙon ubangiji ka hada ni da shi wa a'udhu bika min sharriha wa sharri ahliha wa sharri ma fiha ina kuma roƙonka tsare da daga sharrin wannan gari da sharrin mutanen cikin ta da sharri duk abin da ke cikinta wato duk abin da ke cikinta na sharri ubangiji ka yi mun tsari da shi to da shi ne abin da mutum zai faɗa yayin da ya zo shiga gari don neman kariya daga abin da yake cikin wannan gari na sharri da kuma roƙonsa alkhairin da yake cikinsa Allah sa mu dace abin da muka faɗa daidai Allah ya mu lada na kuskure Allah ya mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh